بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجسادها أولا سافية الهميس يومنا هدغوة رمضان هجر النبي صلى الله عليه وسلم alif ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da sha hudu ga watan maris alif dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan muna karatu a cikin suratu al-ma'ida cikin ikon Allah da ya dasa a jiya mun karanta ainihin wato aya ta goma sha ɗaya wacce ba mu karkare ainihin wato bayanai a cikinta ba wake aya ta goma sha biyu wacce ba mu karkare bayanai a kanta ba insha Allahu ta'ala wanda a yau da izinin Allah za mu karkare bayanai game da wannan aya daga nan kuma sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala to ki aya ta 13 ne ma eh aya ta 13 fadin Allah ta'ala fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiya akwai wasu bayanai masu muhimmanci wanda al-allamatu sa'idi rahimahullahu ta'ala yayi a cikin tafsirin sa wanda ya kamata kowannen mu ya ji waɗannan bayanai dan ya samu darussa masu muhimmanci waɗanda zai rike a rayuwarsa don samun alkhairai na duniya da lahira baki ɗaya Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
Allah ta'ala ya ce fabima naqadhihim mithaqahum la'annahum saboda warware alƙawara da suka yi alƙawran su da suka yi sai muka la'ance su ɗaya kenan waja'alna qulubahum qasiyatan muka sanya zukatansu suka zama ƙeƙasassu suka bushe ƙayau imani da alkhairi baya shiga abu na uku yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi sai suka koma saboda wannan munin aikin nasu na warware alkawari sai zama suna canza zance gabarin asalin gurbinsa wanda yake mai kyau ma'ana suna canza maganar Allah Allah sai ce ga hukuncin da ya kamata a yi sai su canza su ce su ba su san da wannan ba ko su ce ku je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya muku hukunci da kaza ku karba in ko bai muku ba da wani abu daban yayi to ku kyale masa kayansa ku yi watsi da wannan zance don haka sai ya zama suna canza zance gabarin asalin gurbinsa suna jirkita magana daga wurinta wa nasu hazzan mimma dhukiru bih sai suka mance da babban rabo wanda ake musu wa'azi da shi na littafin attaura wanda Allah ta'ala ya saukar musu daga wurin annabi Musa alaihi salam wanda attauran nan wa'azi ne mai girma walqad ataina Musa alkitaba menene walqad ataina Musa alhuda wa awrathna bani Isra'il alkitab hudan wa dhikra li ulil albab kaga Allah ya bayyana mana cewa haƙiƙa mun bayyana annabi Musa shiriya an gane wannan ko kuma muka gadar da littafi ga banu Isra'il shi wannan littafi hudan shiriya ne wa dhikra li ulil albab kuma tunatarwa ne wa'azi ne ga ma'abuta hankali inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur haka ne mun saukar da at-taura a matsayin shiriya da kuma haske amma duk da haka sai suka yi watsi da wannan littafi nasu na attaura wanda Allah ta'ala ya saukar da ita ga annabi Musa sai Allah ta'ala ya ce wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum ba za ka gushe ba kana ganin ha'inci daga gare su sai dai 'yan kaɗan daga cikinsu ma'ana sun zama maha'inta a bayan wannan mummunar ɗabi'a wacce suka ɗauka suke aiwatar da ita ainihin wato a rayuwarsu Allah ta'ala ce fa'afu anhum don haka idan kun yi nasara a kansu kun yi rinjaye ku yafe musu wasfah kuma ku kau da kai ko ka kau da kai gabarinsu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son ainihin wato masu kyautatawa imamu as-sa'idi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa yake cewa fa bima naqadhihim mithaqahum ay bi sababihi aqabnahum ba'dahu bi'iddat 'uqubat a bayan wannan warware alƙawari da suka yi sai muka yi musu uquba horo iri-iri daban-daban sai ci al'ula na farko anna la'annahum Allah ya ce mu mun tsine musu albarka أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا من نيسان تاسو من كوريس لغا رحمرمو حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة يدسك كل وكنس قوفوف سام الرحمر ألا ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ, أخذ عليهم بس يرقوا بس سيرد ونن القورن دسك الأوكابا كو أخذ عليهم الذي هو سببها الأعظم وند شيني ما في جرما دليلي نفر كوتشينا الثانية نبي وجعلنا قلوبهم قاسية من سن زكا تنسو سكا زمكي كسسو أي غليظة غليظة لا تجري فيها المواعظ زكا تنسكا زما سكوشي يدا وأزي بايا إيين تاسيري أتشم ودنن زكا تنسو الله أكبر ولا تنفعها الآيات والنذر آيات والنذر duk wata ayar Allah duk wani abu na gargadi baya yin tasiri gare su fala yarghabuhum tashwiq babu wani babu wani bege dake kwadaitar da su na su bi Allah wala yuz'ijuhum takhwif sannan babu wani tsowartarwa da aka yi musu wanda ke tada musu da hankali hadha min a'zami al'uqubati 'ala al'abd malam yace wannan yana daga cikin mafi girman uquba akan bawa an yakuna qalbuhu bi hadhihi sifa zuciyarsa ta zamto akan yanayin wannan sifa din wannan yanayin allati la yufiduhu alhuda wanda shari'a bata amfanar da shi wal khayru alheri baya amfanar da shi illa sharran fashi sai sharri الثالثة نأكو annahum yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi suna canza zance gabarin gurbin sa ai ibtalau bit-taghyir wat-tabdil an jarrabe su da jirkita sabon Allah da kuma canza shi mun san ma'anan jirkitawa daban kuma canzawa daban ko haka ne akwai abin aka ce maka kaza an jirkita shi ma'ana akwai original link akwai kuma me akwai na bogi haka ne shi ne aka ce an jirkita abu kenan amma idan aka ce an canza abu me yake nufi an ɗauke wannan gaba ɗaya an kawar da shi an kawo wani daban to dukkanin waɗannan ɗabi'un guda biyu yahudawa na yi ko dai su cire zancen allah gaba ɗaya su kawo nasu wanda zuciyarsu take so su dasa a wajen suna yi ko kuma a'a ta allah ɗin in allah ya ce wanda ya yi zina a jefe shi sai su cire ɗigon a yi mai kenan rujima sai a ce ruhima a tausaya masa yanzu me aka yi anan kaga dai zancen gashi wanda ya yi zina a yana nan sai aka ce rujima a jefe shi to sai aka ce kuma ruhima a yi me a tausaya mar kaga wannan canji kawai aka yi an jirkita ne wannan an gane saboda asalin zancen na nan a'a shi kuma at-tabdil zai zama cewa gaba ɗaya maganan ma cewa wanda yayi zina sai su ciyar gaba ɗaya a wurin sai a ce wanda ya aikata ba daidai ba to yanzu da zancen wanda ya aikata zina da wanda ya aikata ba daidai ba suna zama ɗaya ba su taɓa zama ɗaya to an jarabce su da wannan jama'a mun gane wannan ko yawwa sai malam sa'idi yake cewa فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله سيسو چنزا زنچندا daga ma'anar da Allah yake so a fahimta ai aiki da ita da manzonsa zuwa ga wata ma'anar ta daban hukuba ta hudu annahum nasu hazzan mimma dhukiru bi sun mance da ainihin wato hazzan wani kaso mai tsoka مما ذكروا به نأبن داك يمس وأزيد الشيء فإنهم ذكروا بالتوراة دوم أن يمس وأزيد لتاف التوراة وبما أنزل الله على موسى دأبن دا الله يسوكر النبي موسى فنسوا حظا منه سيسك من شيدا ربان دسكي لشيء أتكي ميوان يكي نفي كلمة النسيان أتكين القرآن تنازوا لمعنوني قدابيو ko dai ya zama mutum ya manta ne an mantar da shi da gaske ko kuma idan mutum ya ɗauki abu ma'anar tark idan mutum ya yi watsi da abu sai a ce wannan ya manta da gangar mun gane wannan to su ma yahudawa ba mantuwa suka yi ba irin ta ɗabi'a mantuwa bi ma'ana mene at-tark kamar yadda Allah zai yi uquba ga wanda baya karanta alqur'ani baya wa'azantuwa da abin da ke cikin alqur'ani me Allah yace wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha mana kamar haka ayoyin mu suka zo gare ka sai ka mantar da su sai kai biris da su kai watsi da su ba ana nufin sai ka manta su ba in ba haka ba ai manzon Allah a hadisi ingantacce yana cewa Allah ya gafarta wa al'ummata abin da ta aikata bisa mantuwa ko ko kuskure ko abin da aka tilasta ta akai kaga wannan annisiya ana magana a tark mutum da gangar ga abin da yake mai kyau sai ya watsi da shi sai ya dauki wannan an gane wannan ko sai malam yace wa hadha shamilun li nisyani ilmi to wannan jama'a ya kunshi dukkanin wani al'amari duk lokacin da Allah ta'ala ya nuna ma gaskiya ka ki daukan wannan gaskiyar kai aiki da ita me zai biyo baya na'am sai abin da ka sani Allah ya mantar da kai wannan ilimin gashi da ka sani amma sai a wayi gari yanzu an jarabce ka da manta ilimi kenan me sabon Allah yana sa mutum ya manta da me ya manta ilimi gaba daya Allah ka tsare mana imaninmu to da haka jama'a kun ji Imam Sa'idi ya ci gaba da cewa wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya yi musu sai kuma ya ce wa shamilul linisyani al'amali alladhi huwa tark sannan wannan ya kunshi mantawa da yin aiki da abin da Allah ya umarni ma'ana sun yi watsi da wannan abin sun yin aiki فلم يوفقون للقيام بما أمروا به بعد تدسوا وجن yin aiki da abin da aka umarce su ba hakanan wannan yana nuni zuwa ga inkarin da wani bangare na ahlul kitab suke a cikin littafin su ko abin da ya faru mene a zamanin su uquba ta biyar Allah ta'ala ce al-khiyanatul mustamirra za a samu ta irin yaudara kuma yaudaran nan mai ci gaba shi ba yahude babu ranar da zai daina yaudara a rayuwar shi an gane wannan ai ya riga ya zama jini da tsoka da ruwa da ke gudu a jikinsa shi yasa Allah ya ce allati la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum wacce ba za ka gushe ba kana tsinkaye kana ganin wannan yaudarar daga gare su ai khiyanatan lillahi wa li'ibadihi almu'minin suna ha'intar Allah suna kuma yaudaran bayin Allah dama ya Allah ya faɗa ku wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin cikin mutane akwai waɗanda ke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da rana ta ƙarshe Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina ƙarya suke yi ba masu imani bane su yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudaran Allah ne da waɗanda suka yi imani amma asali wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'uruna ba kowa suke yaudara ba face kawunansu amma ba su sani ba me ya ja musu wannan fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cututtuka fazadahumullahu maradan Allah sai ya ƙara musu cuta akan cuta Allah ka kiyashe mu tabewa jama'a mun gane wannan ko wannan kenan sannan wannan yake nuna maka cewa za su ci gaba da kuma wanzuwa akan kafircinsu su dan jama'a mu sani yahudanci ba addini bane na gama garin mutane kun gane kuwa shi addini ne na jinsi sai wanda ya zama jinsin ba yahude sannan aka yarda ya wannan addinin kida yahudanci kala biyu ne akwai yahudanci na jini akwai kuma yahudanci na me na aro duk wanda ya ɗebi irin ɗabi'un waɗannan mutane ya yafa wa kansa to shi ma kai ya zama me ya zama ba yahudi me Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su a cikin ku ya ɗebi irin ɗabi'un su da halayen su ya zama su ne role model ɗinsa waɗanda ke koyi da su a rayuwarsa to shi ma ya narke ya zama irin su duk da su har yanzu a duniya ba yahude bai yadda da wanda ba jinsin ba yahude ba yayi addinin yahudanci shi bai yadda ba kuma bai yadda ma kirista ya addinin kiristanci a bisa tsarin da Allah yake so ba shi yasa suka canza wa kiristocin littafin tunda su dama kiristoci galibi jahilai ne alqur'ani ya bada wannan shaidan su ne ad-dallin batattu waɗanda ba su da ilimi sai aiki da zunzurutun ainihin wato abin da yake na jahilci Allah ka tsare mana imanin mu dan haka jama'a kun ji wannan yana daga cikin mafi girman ukuba da Allah subhanahu wata'ala zai musu musamman ga mutumin da ya manta da ilimi da gangan yaƙi ainihin wato yin wa'azantuwa da shi shi yasa ma malam sa'id yake cewa wa annahu la budda an yubtala bil khiyana duk wanda ya zama yaƙi yin aiki da gaskiya gaskiyar da ya sani to sai an jarabce shi da yin ha'inci sai ka same shi mutum ne mai yawan yaudara saboda me da gangar yake mantawa da wannan sai malai ce nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah kariya da tsaro jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi Allah ta'ala ya ce to tunda haka ne ba za ka taɓa samun su mafaci suna yin ha'inci illa qalilan minhum sai wasu ƴan kaɗan daga cikin su ma'ana ƴan kaɗan ne kaɗai suka yi riƙo da alƙawarin Allah sai Allah ta'ala ya datar da su zuwa ga shiriwa zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ya ce fa'afu anhum wasfah dan haka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yafe musu kuma ka kauda kai ma'ana idan kai nasara a kansu kada ka kama su da wannan abin da suka yi ka yafe musu a matsayin kyautatawa inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ta'ala yana son bayinsa masu ainihin wato kyautatawa jama'a wannan ayoyi sun nuna mana cewa lallai saban Allah ashe yana dusashe fahimtar maganar Allah kuma yana hana mutum ya fahimci gaskiya kun gane kuwa ku duba kowa addinance duk lokacin da mutum ya son zuciya kan wani abu ya kirkiro wani abu na bid'a ya kawo cikin addini to wannan bid'a da ya kawo yake kokarin raya ta sai ta mantar da shi ainihin wato ilimin Allah da ilimin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma ko baka bane sai ya koma duk zancensa kawai magana ne akan wannan bid'ar tasa ko wani abu sai a muku zaurance a ce da ku to ai wannan ai an kawo wannan tsari ne saboda gyaran zuciya yo gyaran zuciya kai alqur'ani gyaran zuciya kai abinda manzon Allah ya zo da shi amma daga lokacin da aka ce an shigo da wani abu sabo wallahi sai Allah ya jarabci mutum da wani abu na barna kuma sai mutum ya manta da ilimin ma da yake da shi shi za ka ke ganin galibin su ba su da kan gado rayuwar dai ga ta nan dai ana dai yi amma magana ta gaskiya ba su da kan gado game da yanayin yadda ake gudanar da tsari irin na addini wannan dalilin ya sa mafi yawan mabiyan suka zamto wawaye za ka da mutum ya girma ba hankali mutum ya girma ba tarbiyya mutum ya girma bai san yadda ya kamata ya gudanar da rayuwarsa ballantana ma ya kawo wani abin da zai taimaki al'umma saboda me an bar shi sakaka an ba shi wani abin da yake mummuna an karɓe kyakkyawan an ba shi da abin da ya shafi ainihin wato abin da ba shi da asali Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu bayan wannan jama'a wannan ayoyi jama'a sun nuna mana cewa ashe saba alkawarin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum a waye gari da an ce manzon Allah ya ce sai ga mutum ya fara maganganu shi fa wallahi shi kaza da kaza da an yi magana a ce wani sunna wannan ma sunnan ƙarya ko ba a yi na'am ana yi don haka yana da muhimmanci jama'a mu san wannan tsari mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana da tsare-tsare wanda ya gina wannan rayuwar akai duk lokacin da aka wayi gari mutum ya ƙaurace wa gaskiya to sai a jarabce shi da abin da yake ainihin wato ƙarya Allah ta'ala ya tsare mana ainihin wato imaninmu wannan kenan jama'a sannan abu na gaba wannan ya nuna mana cewa addinin musulunci addini ne wanda yake da kyakkyawar mu'amala dan an samu dama akan wasu mutane shi kafirai to baya nuna cewa kuma a gallaza musu a yi musu abin da ba shine ba sai a musu kyakkyawar mu'amala kamar kai ne tsakanin kai da wanda yake ba dan ƙungiyanka ba ko wanda ba shi da ra'ayinka to bai kamata kullum kana gallara masa ba kana faɗa masa baƙaƙen maganganu ba a'a ya zamto akwai kyakkyawar mu'amala tsakanin kai da shi dan wannan kyakkyawar mu'amalar takan sa mutum daga baya ya zo ya gane gaskiya Allah ta'ala ka samu iya abu na ƙarshe da za mu tattauna kan wannan aya jama'a shine tozarta haƙƙin Allah da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ke sanya ƙiyayya tsakanin mutane za ka ga duk wanda yake bid'a baya son wanda yake sunna haka ne ba ku fahimta ba ko an gane duk wanda ke bid'a da ƙoƙarin kare bid'o'i za ka ga baya ƙaunar wanda yake ƙoƙarin kira zuwa ga sunnar manzon Allah saboda ko ya ki ko ya so duk zancen da za ka yi na cewa abin manzon Allah a yi kaza na annabi a yi kaza na Allah shi yana jin haushin wannan abin dan me za a ce abu Allah dan me za a ce abu manzon Allah gasuwa ne a kyale su abu Allah abu manzon Allah don haka duk abin da kake faɗi kai a rayuwarka shi raddi ne akan shi mai da martani ne gare shi saboda an saba da ƙarairayi da tatsuniyoyi iri-iri wanda ake karantawa mutane ga faƙisoshin ga tarihin addinin ga komai na littafin Allah da na sunar manzon Allah wanda shi ya kamata a kirayi mutane zuwa gare shi amma sai a yi watsi da shi saboda wani abu na duniya saboda cin wata manufa mummuna kai ma da kake bin sunna ba ka son wanda ke bid'a ko ka ko ka so in yayi bid'a zaka ji haushi zaka ji takaici me yasa ake sabawa Allah me yasa ake sabawa manzon Allah wai wannan me yasa ma ba shi da hankali ne sai ka ji wannan abin a ranka kaga ashe me ya ja wancan kiyayyar tsakani kaucewa hanyar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka rike addinin Allah ta hanyar bin Allah sau da kafa bin sunnar manzon Allah sau da kafa kenan yana daga cikin abin da ke kulla soyayya ta har abada a tsakanin mutane Allah ka datar da mu da dogewa akan tafarkin sunna Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ya wa minal ladina qalu inna nasara ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا Mm.
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة Mm.
فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة Mm.
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
Allah subhanahu wataala bayan ya ambaci alƙawarin da yayi waɗancan ana magana da su wane ne Yahudawa to sai Allah ta'ala kuma sai ya nuna maka su ma nasara ma'abota littafi ne aje mun yi magana ko aga ce maka wane ma'abocin littafi ne malam mai littafi ko a ce malam mai ilimi wanne yafi na'am malam mai ilimi ma'ana shi yana karantawa yana ƙoƙarin yin aiki da wannan abin amma ka ce malam mai littafi ma'ana ga littafin amma duk abin da ke cikin littafin baya aiki da shi shi za ka ce musu ya ahlul kitabi to sai Allah ya fara magana akan akan su ma suwa kiristoci yace wa minal ladina qalu inna nasara hakanan ga waɗanda suka ce mu nasara ne muna bin addini ne na nasaranci akhadna mithaqahum mun rike alƙawarin su mun rike alƙawari tsakanin mu da su inji Allah me ya faru fanasu hawwan mimma dhukiru bi su ma sai suka mance da wani anihin rabo mai girma cikin abin da aka faɗakar da su فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء don haka sanadiyar wannan sai ya zamto cewa mun kunna wutar ƙiyayya a tsakankaninsu mun iza wutar gaba da ƙiyayya a tsakaninsu ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashi alƙiyama wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un Allah ya ce da sannu Allah zai ba su labari game da wannan abin da suke aikatawa Allahu akbar su ma kiristoci a bangare na biyu kun ga waɗance aka ce wa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum waɗannan ma aka ce wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukkiru bihi kun ji to su waɗancan ga uquban da Allah ya yi musu ko to waɗannan kuma ga nasu Allah sai ce fa aghrayna bainahumul adawata sai muka iza wutar musiba da gaba da kiyayya a tsakanin kiristoci tsakanin su da juna an gane wannan kuma ila yaumil qiyama wannan kiyayyar za ta ci gaba da kasantuwa ne har zuwa ranar tashin alkiyama wa saufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un da sannu Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa anan Allah ta'ala yana ba mu labari ne game da waɗannan mutane waɗanda suka ce su kiristoci ne suka ce wai su mabiya annabi Isa ne alaihi salam kuma su dinnan sun tsarkake kansu ta hanyar imani da ɗebo wasu abubuwa na bauta kamar da Allah ya bayyana mana a cikin suratul hadid mai Allah ya ce wa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryama wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها kaga Allah ya bada labari mun biyo bayan manzanni ta hanyar aiko annabi Isa alaihi salam sai muka bashi littafin injila sai muka sanya a cikin zukatan waɗanda suka bi shi muka sanya tausayi da jin kai da wani irin nau'i na bauta wanda su suka kagawa kawunansu kaga wancan Allah ne ya sanya musu jin kai da mene tausayi amma wa rahbaniyatan ibtada'uha da wani tsari irin na bauta wanda suka kagawa kawunansu Allah ce ma katabnaha alaihim ba mu muka wajabta musu ba wai suna yin wannan ne ibtigha'a ridwanillah saboda neman yardan Allah amma Allah ce fama ra'auha haqqa ri'ayatiha basu iya kiyaye wannan abin da suka dauka wa kawunan su ba haƙiƙarin kiyayewa shi yasa Allah ce fa atainal ladina amanu minhum ajrahum sai muka bayyo waɗanda suka yi imani na gaskiya a cikin su ladan ayyukan su amma wa kathirun minhum fasiqun mafi yawan su fasikai ne ba sa da'a ga Allah ba sa da'a ga manzon da Allah ta'ala ya aika zuwa gare su jama'a ina fata mun gane wannan to sai Allah ta'ala ya bada labarin cewa haka nan waɗanda suke cewa annabi Isa suka ce sun yi imani da shi sun yi imani da abin da ya zo da shi amma sai suka warware alƙawarin da aka ainihin wato wa'azantar da su shi sai malin sa'idi yake cewa nisyanan ilmiyan su sun mance ne mancewa na ilimi ma'ana su jahilai ne suka yi watsi da ilimin da Allah ya kawo musu sai suka kirkiri wani abu sabo suka zo wa kawuninsu da shi mun gane wannan wani siyanan amaliyan da kuma mantuwa irin na aiki ba sa yin aiki da abin da Allah ta'ala ya saukar da wannan dalilin Allah ya ce fa'aghraina bainahum nan da nan nan take sai muka sanya musu ƙiyayya a tsakankaninsu ya zamto fasara bainahum min al-shururi wal ihan sai ya zama sharrori suna ta aukuwa tsakaninsu da mene wal ihan da bakar ƙiyayya ma yaqtadi ba'd bughd ba'dihim ba'da wanda wannan yasa suke nuna ƙiyayya ga sashi وصار بينهم أوكي بعضا إلى يوم القيامة هزوا رانا القيامة وهذا أمر مشاهد وانا أبني وانا كواسني دم أبو تاء الدين الدنيا جماعة باب وندك كريستو شير وانكي باب kaga waɗancan coci daban waɗancan cocinsu daban waɗancan su ma nasu daban 'yan katolika daban 'yan mountain of fire daban 'yan 'yan jehovah daban ko ga su nan iri-iri yanzu kawai mutum ya bushe iska shi da matarsa sai su yi su bude coci sai su nemo wani suna su sanya wa cocin church of christ shi kenan su ma sun zama malaman coci sai a dinga zuwa ana tara musu kudin baiko ko don dama wani wanda yake kiristanci yake cewa kai mu fa addini mu fa kawai addinin business ne ai kalli wani katon masallaci ce kai wai gina wannan masallaci aka ce ai wane ne ce to nawa yake samu a sati ce to ai ba a biya ce to yace ai da mu ce da wannan kai sorry ai da mun yi kudi eh a kwarin kwa dan duk zuwan da zaka yi na ranan bautan da ake sai ka kai wani abu sai ka biya kudin shiga cocin da kai sai ka biya kudin baiko mun gane wannan haka ake addini jama'a wa ya sa su Allah ko manzansa ba daya jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace ah al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah a tafsirin sa yake cewa waɗanda wani alƙawari Allah ya riga tsakanin shi kiristoci su kuma sai ce ai fit tauhidi والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ هو مكتوب في الإنجيل القول عند الله يدسو شيني za su bautawa wane Allah shi kadai za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya zo domin wannan maganar tana nan a rubuce a cikin littafin su na injila fanasu hazzan mimma zukiru bi fanasu hazzan sai suka manta da wannan me na'am wannan alƙawarin amma me ku duba alƙawarin wani alkawari wa huwa al-imanu bi muhammadin alayhi salatu wassalam ay lam ya'malu bima umiru bihi wa ja'alu dhalika al-hawa wa at-tahrifa sababan lil-kufri bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ana shine imam qurtubi ke cewa ma'anan wannan ba su yi aiki da abin da aka umarce su da shi ba sai aka wayi gari sun sanya son zuciya wa at-tahrif da ƙoƙarin jirkita zancen Allah ya zama wannan shine dalilin kafircewansu da suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai idan ka je har sunan manzon Allah akwai a cikin Bible ko babu akwai akwai a cikin New Old Testament akwai a cikin New Testament kuma an nuna musu cewa wani mutum ne da Allah zai aiko shi a cikin wani gari mai dabinai ina kenan garin Madina har yanzu wannan wurin yana nan a yadda yake dabinan shi da komai garin amma sun kin imani mun gane wannan ko jama'a to shine ma'anan akhadna mithaqahum mun riki wannan alƙawari mai ƙarfi tsakaninmu da su a babban malami Muhammad al-Amin Shanqidi alaihi rahmatullah a cikin littafinsa na Adwa'ul Bayan fi ida'il Qur'ani bil Qur'an yana bayani game da wannan aya inda yake cewa fadin Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki ya riki wannan alkawari tsakanin shi da waɗannan mutane to wannan al'amari ne wanda yake ya tabbata kuma za mu zo mu ji a aya ta gaba irin salo da suka bi wajen ƙaryata wannan alkawari da Allah ta'ala ainihin wato ya da su Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu daka jama'a ala ayati hal wannan aya tana nuna mana cewa su ma nasara sun warware wannan alkawari wanda Allah madaukakin sarki ya kulla tsakanin shi da su wanda annabin su ya zo ya musu bayanin wannan sun yi watsi da shi sun kibin umarnin Allah sun kibin umarnin annabawansu waɗanda ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya turo su da saƙo domin su imani da shi. To kenan wannan jama'a ke nuna mana cewa abu guda ɗaya. A su nasara kamar da kuke jin wannan suna. Ma'anansu mutane ne waɗanda suka ce za su taimaki addinin Allah. Amma tsakani ga Allah. wannan sunan da suka sanya wa kansu nasara ya tabbata kansu ashe ba kullum bane idan mutum ya sa wa kanshi masoyin manzon Allah sai zama masoyin manzon Allah ne haka ne ashe ba cika baki bane a'a aikin ka ne na yau da gobe zai nuna cewa wai shin da gaske kake kai masoyin manzon Allah ne kuwa a'a ƙarya kake a da'awar kawai cika baki ne aikin ka ne zai nuna wannan inda ba dan haka ba da su ma yahuda cewa suka yi inna hudina ilaika lallai mu mun yi mun yi shirye zuwa gare ka aka sami yahudi amma daga sai sun shiryu ba su shiryu ba wannan kenan jama'a don haka jama'a ashe kada ma abocin hankali ya dinga ruduwa da cewa ai mun fi kowa yawa ai mun fi kowa san manzon Allah wannan rudu ne kawai asalin madar gaskiyan tana cikin yin aiki da abin da Allah ya saukar tana cikin yin aiki da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi yasa malamai suke cewa ƙa'idar addini la yu'rafu ad-dini bi kathrati al-fa'ilin ba a gane addini saboda yawan mabiya an gane ai ka kalli duniya gaba daya su suka fi yawa ban ji ba kafirai shin wannan yana nuna cewa kafirci shine addinin da bai dacewa ayi to ka dawo kuma gidan musulunci ka gani su suka fi yawa 'yan bid'a masu bidiyoyi iri-iri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta za su kasu kashi 73 sai ce kullu hafin nari dukkanin su rankata kaf 'yan wuta ne illa wa'ida sai kwaya daya aka tambayi manzon Allah su waye waɗannan kwaya ɗayan sai manzon Allah ya ce ma kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi waɗanda ke kan irin abin da nake kai a yau ni da sahabbaina kenan kaga mutum ya fara kirkire a zo ayi kaza a zo ayi kaza a zo ayi kaza ai kaza ma na da falala to wannan ya riga ya saki hanyar manzon Allah kenan dan baya cikin waɗanda suke wannan shi yasa kullum muke cewa jama'a duk abin da zaka zo mana da shi ka ce mana wannan abin addini sai mu tambaye ka wa aka saukar da Qur'ani manzon Allah ko shi manzon Allah ya ya fahimci wannan aya da kake ka fassara ya aiki da ita zamanin shi yana da almajirai manzon Allah da almajirai ya manzon Allah ya karantar da su yaya aka rawaito mana yadda suka aiki da wannan nassu su ma ai suna almajirai su ne suwa tabi'ai yaya tabi'ai suka fahimci ayoyin ya suka aiki da shi to inda ake samun matsala kenan shi yasa malamai suke cewa a khilafun wa khilafun wa khilafun fala asna lahu ka kiyaye wannan ka'ida ce a wajen malamai duk abin da yake sabanin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin alqur'ani mun ji nawa daya duk abin da ya zama sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya koyar da sahabbansa suka yi aiki da wannan abin ya zama aikin ya saba wannan mun samu nawa biyu in ya zama ya sabawa abin da almajiran sahabban manzon Allah suka koya daga wurin suka yi aiki da shi to wannan abin ya zama bai da asali a addini ka rike wannan ka'idar guda daya za ta taimaka maka wajen gane duk wani abin da yake ba addini ba wannan kaza ai wannan addini ne ai wannan shine san manzo Allah sai ka ce wa ya fara yi Allah ya bayani a Qur'ani manzo Allah ya kaddara sahabbai sun yi aiki da shi a'a tabi'ai almajiran sahabbai an rawaito sun koya daga wurin sahabbai kuma sun yi aiki da wannan abin in yace baka a'a to ai su waɗannan gaba ɗayan su ai menene ai baka gane bane sai ka ce a'a wannan abin da ka zo ko dai ka yadda cewa ka fi sahabban manzon Allah daraja kuma ka fi su ilimi ko kuma ka yadda cewa abin da kake kan sabata ne wani ya fi sauki na'am na uku dole ka yadda cewa abin da kake kai menene bata ne Allah ka tsare mana imanin mu don haka jama'a shi yasa wannan kenan to shi yasa jama'a wallahi duk wanda ya fuskanci Allah da addinin sa da bauta wa Allah a bisa tsarin da Allah ta'ala yake so to Allah ta'ala zai gyara masa addininsa kuma Allah zai haɗa tsakaninku wajen soyayya za a wayi gari duk wata ƙiyayya ta kau duk wani rarrabuwan kai ta kau me Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات kada ku zamto kamar waɗanda tafarraku suka rarraba waktalafu suka yi saɓani da juna min ba'di ma ja'ahum albayyinat a bayan hujjoji da ayoyi sun riga sun zo zuwa gare su sai Allah ya ce wa ulaika humuz zalimun ko waɗannan wa ulaika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba mai girma Allah ka tsare mana imaninmu don haka jama'a kun ji abu na gaba jama'a wannan ayar tana nuna mana ainihin wato tana faɗakar da mu tana mana tsoratarwa akan cewa Allah ta'ala zai raba kan al'ummar da ya zamto ta yi watsi da dukkanin saƙon da Allah ya aiko annabinta da shi dole za ta samu rabuwan kai dole za a ɗanɗana mata bala'i na ƙiyayya da juna za a ɗanɗana mata bala'i na rabuwan kai ta rasa gane alƙibalanta ma gaba ɗaya Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu Naka jama'a kun ji wannan aya kamar yadda alarma ya karanta mana ita. Sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا Mm.
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب Mm.
ويعفو عن كثير Mm.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Yahdi.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام Mm.
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم Mm.
ويهديهم إلى صراط مستقيم
Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi ya ku masu littafi ma'abota littafi qad ja'akum rasuluna haqiqa manzanmu ya zo gare ku yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab ya zo ne yana kokarin bayyana muku da yawa daga cikin abin da kuka kasance kuna ɓoyewa na littafin da Allah ya saukar muku na manzanku a zamaninku ku ji ƙadija wa ya'fu an kathir kuma Allah ma yana yin yafiya yana kau da kai game da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa to ku ji qad ja'akum min Allahi nurun haƙiƙa wani irin haske ya zo muku daga wurin ubangijinku wa kitabun mubin da wani littafi wanda yake mabayyani يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام da shine Allah yake shiryar da wanda ya bi yardansa hanyoyi na samun aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma yake fitar da su daga duffai zuwa ga haske bi iznihi da izininsa wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma yake shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙƙe wannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wataala yana bayani ne har ila yau da su ahlul kitabi cewa ya kuma abota littafi ga manzanmu shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo gare ku yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min kitab yana muku bayanin abubuwa da yawa waɗanda kuka kasance kuna ɓoyewa na littafin attaura da Allah ya saukar muku an gane wannan ko sannan wa ya'fu an kathir yana yin yafiya da yawa game da abin da kuke aikatawa qad ja'akum min Allahi nurun hakika wani irin haske ya zo muku daga wurin wa daga wurin ubangijinku daga wurin Allah to wane ne wannan hasken malaman tafsiri tafsiri suka ce shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu shakka manzon Allah haske ne ya zo ne Allah ta'ala da shi ne ya haskaka zukatan mutane waɗanda da suna cikin dufai na kafirci dufai na bid'o'i dufai na zalunci dufai na mugunta ya shiryar da su zuwa ga haske na imani haske na karaita Allah haske na sunnarsa haske na tausayi haske na gaskiya haske na dukkanin irin alkhairin da addinin musulunci ya zo da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya zo mana da wannan haske da wannan ɗimbin alkhairi Allahu akbar to sai Allah ta'ala yake cewa qad ja'akum min Allahi nurun haqiqa wani haske ya zo muku daga wajen wa min Allahi daga wurin Allah sannan wa kitabun mubin da wani littafi mabayyani ma'ana alƙur'ani littafi ne mai yin bayani dalla-dalla game da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a cikinsa da ɗimbin bayanai na shari'a alƙur'ani ya ƙunshi wannan shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu sai ce me hudan linnas alqur'ani shari'a ne ga mutane sannan wa bayyinatin min alhuda bayani ne dalla dalla game da shari'a wal furqan da rabewa tsakanin ƙarya da me da gaskiya shi yasa alqur'ani yake da sifofi daban-daban waɗanda Allah ta'ala ya kiraye shi ya kiraye shi da su a cikin littafin sa mai girma akwai sunaye akwai kuma sifofi to fadin Allah ta'ala qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin sai Allah ya ce yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah yana shirya da shi ga dukkanin wanda ya ne yake bidan shirya an gane ma'ana duk wanda ke neman yardan Allah da abin da Allah yake so Allah yana shiryar da shi sanadiyyan wannan alqur'ani sanadiyyan wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama me zai shirye shi zuwa gare shi subul salam hanyoyi na samun kubuta hanyoyi na samun ainihin wato salama da samun tsira daga dukkanin wani abu wanda yake mummuna an gane wannan subul salam ko wasu malamai kace subul salami ana nufin hanyar Allah sai zama assalam anan ma'anarta sunan Allah ko huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن قاش السلام كذا سنة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تو wannan yake nuna maka cewa wasu malamai kamar irin su Al-Hasan da As-Suddi suna cewa assalam anafin Allahu azza wa jalla ma'ana yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam ay dinillah wasu malaman suka ce Allah zai shiryar da wanda ya bi wannan shirya zuwa ga addini wanda yake addini na gaskiya shine addinin musulunci kamar da Allah ce inna ad-dina 'inda Allahi al-islam lalle addini kadai a wurin Allah shine addinin musulunci sannan wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idnihi Allah zai fitar da su waɗannan mutane Yahudawa da Nasara gaba ɗaya zai fitar da su daga duffai ilan nuri zuwa ga me haske al-imam qurtubi ke cewa ay min zulumatil kufri wal jahalat ila nuril islam wal hidayat zai fitar da su ne daga duffai na kafirci da zunzurutun jahilci zuwa ga haske na musulunci da kuma samun shari'a kuma wallahi gaskiya ne duk wanda ya bi hanyar Allah jama'a wallahi sai Allah ta'ala ya shiryar da shi zuwa ga ainihin wato hanya wacce take ainihin wato madaidaiciya wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim daka jama'a mu sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yazo mana da wannan alqur'ani yake kuma yi mana bayani na abin da ya kunsa na sako kuma ya mana bayani na abubuwan da Yahudawa su kasance suna boyewa ai alqur'ani yayi bayanin wannan ko ko bai bayani ba yayi bayani Muhammad al-Amin Shanqidi rahimahullahu ta'ala yana cewa a wannan a wannan ayar Allah bai bayyana abubuwan da Yahudawan ke boyewa ba kai tsaye an gane wannan amma me Allah ta'ala ya tona musu asiri a wurare daban-daban na cikin alkur'ani mai girma in ka so ya ce ka karanta faɗin Allah ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun Allah ya ce shin baka ga waɗannan waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ba ana kiransu zuwa ga littafin Allah din ya hukunci tsakaninsu sai wani ɓangare daga cikinsu su juya baya su bijire suna masu ƙin karɓar wannan gaskiyar ita ce nan aya ce ta mene aya ce ta haddin da za a yi ga mazinaci cewa a jefe shi sai suka bijire suka ƙi suka ce a gaskiya ba za mu iya jefe mazinaci ba saboda haka wannan hukuncin naka na wanda ka zo da shi gaskiya ya tsauri to manzo Allah ya ce to tunda haka ne mu a Qur'ani abinda Allah ya ce mana kenan amma ku je ku kawo littafin at-Taura an gane zancen ku kawo at-Taura Yahudawan fa da kansu ka zo wajen manzo Allah shi sa Allah ce fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum in sun zo gare ka neman wani hukunci to kai musu hukuncin in kaga dama in kaga dama kuma ka kawar da kace a ku je can ku karata Allah ce fa in tu'rid anhum wa in hakamta bainahum wa a wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a idan ka yi hukunci tsakaninsu to wannan ba zai cutar da kai komi ba oke in ka kawar da kai gabarinsu wannan ba zai cutar da kai komi ba wa in hakamta amma in za ka yi musu hukunci fahkum bainahum bil qisti kai musu hukunci na adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son suwa masu yin adalci to amma me ya faru da aka zo don karanta wannan ayar sai wani bai hudu sai ya daura hannun shi akan littafin duk wanda ke kokarin cewa a jefe sai sa hannun shi a wajen ana karanta cewa ai a tausaya masa can sai wani sahabi sai bigi hannun bai yahuda sai ga shi ya bayyana cewa a je a jefe su manzala ce a je a jefe su suka ce a gaskiya mu ba za mu jefe su ba tab mu ba abin da ke cikin littafin ba kenan kawai kai dai ka je abin kan mu ba za mu karɓi wannan hukuncin ba kaji nawa kaji ɗaya bayan wannan Allah ta'ala ya bamu labarin cewa su da kansu ke faɗi suke faɗa wa mushrikan larabawa cewa a littafin mu Allah ya ce mana akwai wani manzo wanda zai zo kuma a garin Madina zai zo wuri wanda yake da zagai da duwatsu sannan kuma wuri ne mai yawan dabinai saboda haka in Allah ya aiko wannan manzon to za mu imani da shi mu haɗu da shi mu yaƙe ku haka Allah ta'ala ya ce وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يا يند أبن دا سكا سني نأيكو مسلمان زان الله يتبت غريسو سي سكا كافر جيمسا التي فلعنة الله على الكافرين سينور الله تتبت كافرين من جاء أبوه قدانوا قدابيو الله يا هرم تامس تشربا وحل الله البيع وحرم الربا ألا يا هل التكاسونشي يا هرم تشربا سيسك ميد ربا تذمتو كوي wani ado ma a cikinsu kuma har yau bankunan duniya tsarin yahudu ake bi shi yasa wannan harka ta riba ta yawa to ita riba matsalar ta shine da wanda ya bayar da wanda ya rubuta da wanda ya karba duk tsinannu ne Allah ya tsine musu albarka in kana so Allah ya nisanta daga daga samun rahama to ka dinga cin riba ka dinga cin bashin banki Allah ka tsare mu wasu suna suna ci malam sai ce maka ai ai bukata ne ta taso ai ina ganin kaman bukata daban larura daban ko larura ke iya sa a ce ka ci mushi idan ba me idan ba abinci mai kyau haka ne amma bukata fa ba wannan bane kaga bukata ne kawai kana koshe sai ga mun gaci a to ai kada ya bata tafi a banza kawai barin ci mutum ya ci me ya ci haram ya ci mushe ya saba wa Allah amma yana tafiya a dokar daji ba abinci yunwa kamar za ta kashe shi aka ce to in ya samu ya ci ba komai mun gane wannan ai to kun ji to sai Allah ta'ala ce fa mi zulmin min alladhina hadu saboda zalincin waɗanda suka bi addinin yahudanci haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu wasu kayayyakin daɗi wanda adamin halatta musu saboda tsaban iskanci ne bai hude mana sai Allah ya haramta musu me haramta musu Allah ya ce wa alal ladhina hadu haramna kulli dhi dhufur ga waɗanda suka bi addinin yahudanci sai muka haramta musu dukkanin wata dabba ma abocin kumba an gane kamar me kaji kamar me agwagi kamar me duk wani nau'i da tsuntsaye ai suna da mene kumba to an haramta musu wa min al-baqari wal ghanami daga cikin shanu da tumaki kuma harramna alaihim shuhumahuma sai muka haramta musu cin kitsan da ke cikin naman aka haramta musu ci sai dai mutum ya yanka naman ya rede kitsan sai ya zubar haramun ne ci kitsan sai dai zallan naman an haramta musu mene jin daɗi abu ne mai daɗi kaga wai duk abu ɗaya ne fa amma ka ce cire wannan banda wannan me ya kawo wannan ukuba ne Allah ya yi musu التي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما سي أبن ديك جكن توزو أنغاني وأنكو أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ko wanda yake yana cakuɗe da ainihin wato kashi me Allah ce zalika jazainahum bi baghihim wannan sakamakon mun yi musu ne saboda zalincin su Allah ce wa inna la sadiqun lalle mu masu gaskiya ne mun ji nawa mun ji uku bayan nan to sai suka ce ƙarya ne mu Allah bai haramta mana komai ba ehe mu kawai duk wani abinci da Allah ya haramta mana ƙwaya ɗaya ne tak shine naman raƙumi kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzila at-taura Allah ya ce to fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da attauran mu na ku karanta in masu gaskiya ne ku ashe ƙarya suke yi dama sun saba cako da ƙarya da me wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun wa huwa na'am an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya samu dace a waɗannan al'amura gaba ɗayansu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ainihin wato bayani game da su ya kuma nuna mana cewa waɗannan mutane ga irin ayyukan da suka dinga yi abu na ƙarshe da za mu tsaya a kansa shi ne sun ɓoye zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ya zo suka ce a mu ba mu san shi ba ba mu san wani waye manzon Allah ba mu ba ruwa mu da wannan ka ji ikon Allah jama'a o yahuda kai karfin hali Allah ka tsare mu gabanin fadawa ta farkin shari'a ta farkin bata menene Allah ta'ala yake wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad annabi isa ya musu bishara cewa a bayana akwai wani annabi da zai sunan shi ma wane ahmadu amma yayin da ya zo musu suka ce tab wannan ai matsafi ne mabayyani hadha sihrun mubin a wasu kira'o'in a wasu kira'o'in kuma hadha sahirun mubin Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu waɗannan ayoyi jama'a za mu ƙarasa fassarar su a gobe insha Allah ta'ala da ciro ainihin wato fa'idoji waɗanda ke ƙoƙarin wannan ke ƙashin wannan aya ayoyi guda biyu da izinin Allah muna fata abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatu mun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka datar da mu da bin tafarkin ka na shari'a Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayan ka da ƙwarai ka fahimtar da mu alqur'ani mai girma ka soyar da alqur'ani a zukatan mu ya Allah Allah ka fahimtar da mu alqur'ani mai girma ka sauƙaƙe mana karatunsa da haddansa da yin aiki da abin da ke cikin sa Allah muna roƙonka dukkanin marasa lafiya a cikin mu Allah ta'ala ka ba su lafiya dukkanin waɗanda suke fama da wata matsala ta rayuwa ta talauci da yunwa da bukatu na rayuwa Allah ta'ala ka yalwata wa kowa Allah ka yalwata wa kowa Allah ka yayi mana wannan yanayi na matsi tsadar rayuwa Allah muna roƙonka ka datar da mu da gamdakatar da bin shari'a annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ka dauki rayukan mu akai ya Allah muna roƙonka dukkanin waɗanda yake suke fama da saɓani a gidajensu na zamantakewar aure Allah ka daidaita abin da ke tsakaninsu Allah muna roƙonka duk waɗanda suke da wata matsala wacce babu wanda ya santa daga su sai wanda ya halice su Allah ka yayi musu wannan matsala Allah muna roƙonka ka magance mana dukkanin abin da ya dame mu Allah muna neman tsarin ka daga kafirci da talauci da azaban kabari Allah ka tsare mu daga fitinar duniya Allah ka tsare mu daga fitinar duniya Allah ka tsare mu daga azaban kabari Allah mun da ƙara addu'a gare ka ka gafarta mu iyayenmu Allah muna roƙonka dukkanin marasa lafiyan cikin mu Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadun su Allah muna roƙonka ka ba su ingantacciyar lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ka riske su da rahmarka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh